بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الهادي الى سبيل الرشاد da a ja mukaddamar koko bai sama ba bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ubangiji ya dadin tsira ala sayyidina muhammad bisa shugaban mu annabi muhammad wa ala alihi da bisa alayansa da sahabbansa wa sallama ya amince taslima amince qala shehu yace shehi ya faɗa malamai suke cewa la yudda al-insanu shayhan hatta ya jama'a khitalan ka hurufi shayhi al-alif yakunu alifan ma'lufan اللام يكون لين القلب في طاعة الله نعم.
الشين يكون شاكرا لأنعم الله الياء يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر الخاء يكون خائفا من عذاب الله ba a cewa wannan shehi ne sai ya tarar da wasu ɗabi'u wanda za a gano ɗabi'un nan daga haruffan shi a shehu ɗin.
na'am Na farko dai alifi, alifi na a shehu ɗin wato an ya kuna alifan ma'alufa, Na'am.
ya zamo mai sabo ne wanda kuma yana ba da dama a saba da shi. Duk mutumin da yake ba mai sabo ba, to fa ba shehi ba ne. duk mutumin da ba a sabo da shi ba shehi ba ne yasa duk mai ɗauke kai ko mai ji da kai to kai ya ce shi shehi ne lamin ya kunu layyin alƙalbi fi ɗatillah mai taushin zuciya a wajen bin Allah da an ce wannan biyayya ce ga Allah to ba shi ba girman kai ba taurin kai ba ji da kai na'am shinin ya zamo shakiran li al'umillah mai godiya ne ga ni'imomin Allah me ma'anar godiya ga al- ni'imomin Allah ko ya zamo duk gaɓoɓinsa yana sarrafa su a cikin abin da Allah ya yarda da shi wanda duk zai sarrafa wata gaba tasa inda ba al- Allah bai yarda ba to fa ba shehi bane yar ya muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar ya zama yana umarni da abu mai kyau yana hani daga abin da ba daidai ba kha'in kuma ya zamo kha'ifan min azabillah yana tsoron azabar Allah Allah ya sifanta bayansa na ɗaukaka ya ce duk bajinta za ka ga sun yi amma kuma tare da wannan bacinta inda za ka dubi zukatansu sai ka ga suna cikin tsoro saboda suna tunanin komawarsu ga Allah wallazina yutuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un Allah ya santa su da cewa ulaika yasari'una fil khairat wa hum laha amiluna a wam la sariquna lakum to a shi yasa sai wanda yake da wannan sifar shi za a kira shi ashehu alfaqihu alfaqihu masanin fiqihu a shi ma malamai suke cewa la yabda al insanu faqihan hatta yajma'a qitalan ka hurufil faqih ba a cewa wannan faqihi ne sai ya tara tadodi dabi'u kamar harufan alfaqih din al alif yakunu alifan ma'alufan na'am اللام يكون لين القلب في ذات الله الفاء يكون فاهم ألف مسألة قبل أن ينظر في الكتاب القاف يكون قائما بالقسط الياء يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر الهاء يكون هاربا من الذنوب ba a cewa wannan fakihi ne sai ya tara ɗabi'u kamar haruffan alfakihu na'am alifin ya zamo mai sabo ne wanda za a saba da shi wanda duk baya sabo ba a sabo da shi to ba fakihi bane lamin ya zama zuciyarsa mai taushi ce a game da bin Allah far ya zamo mas'ala dubu a duk inda ka tare shi zai iya kawo ma ba sai ya ce a ɗauko littafi kaza ba ko ba sai ya ɗauko ah, kwamfuta ko waya ya bubbuga ya- ya duba ba ba ga shi an faɗa ba ka karanta a zuciyarka ilmi ma'i haisu ma bar kuntu kana ma'i in kuntu fi suqi kana ilmu fi suqi aw kuntu fil bayti kana ilmu fihi ma'i qalbi wi'a'un lahu la badnu sunduqi ga imami shafi yake cewa a ilimi na yana tare da ni duk inda ka gani yana tare da ni in a kasuwa ka same ni ka tare ni duk matsala ta ilimi ka kawo zan warware ma Allahu akbar in ina gida ilimin nawa yana tare da ni a gida a zuciya ta ce take dauke da ilimin ba wai na tara littattafai bane na sa a kwaba ko a adaka sai an magana in ce bara in ɗauko inda wannan ai ba- ba kai ne da ilimin ba takardar ce da ilimin ko uh, kwamfuta ce da ilimin su iya fahima alfi matsalatin qabla an yanzura fil kitab qafin yakunu qa'iman bil qisti ya tsaya da adalci a yi adalci a rayuwa wanda yake faƙihi sai wanda yake adalci yi wa kansa adalci yi wa bayan Allah adalci yi wa duk wata halitta ta Allah adalci wanda bai sanye wa kansa adalci ba ba faƙihi ba ne wanda bai sanye wa halittar Allah adalci ba ba faƙihi ba ne yar ya mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar ha'in yakunu hariban min az-zunubi ya ringa gudun zunubai da a ce ya aikata zunubi ya gwammace a ce ya shiga wuta ko an sa shi a wuta domin wutar duniya ai ta fi sauƙi daga wutar lahira zunubi wutar lahira ce ɗan adam yake shiga bai gani ba Ah, al'imam Al'imam.
wanda yake shugaba alhafiz mai Alhafiz.
kiyayewa al'alim العالم malami العلامة mai yawan sani المحقق masanin hakika wato ya san abu tare da hujja ta haƙiƙ kenan Na'am.
wanda duk wata matsala in ka faɗa masa ko ka tambaye shi zai tsayaye ma ta haƙiƙinta
شهاب الدين wanda ake wa laƙabi da shihabuddin tauraro na addini مم. عبد الرحمن shine abdurrahmani بن محمد dan muhammad بن dan عسكري askara mai المالكي bin masabar imam malik البغدادي mutum- mutumin birnin magadada رحمه الله Allah ya ji kansa amin Amin.
amin shi ne a Shehu Abdulrahman ya wafati hijira ta ɗari bakwai da talatin da biyu shi ya sa yau da wafatinsa an samu shekaru ɗari bakwai da bakwai ya da tara ko yau shekaru ɗari bakwai da tara da wafatinsa shi ya sa a iya cewa an daɗe da yinsa ko tunda daga zamanin hijira zuwa yanzu kamar yana tsakiya yana rabi ɗari bakwai da talatin da biyu ya wafati yau kuma ɗari- dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya ko a ga an samu ɗari bakwai da tara kenan da wafatinsa مم.
Ah, yadda aka faɗa da ya zauna mutumin bagadada ne shi yasa da yawa wasu abubuwan da yake kawo a wannan littafin yadda ma- mutanen iraq suka ruwaito daga imam malik imam malik yana da almajirai sun karaɗa duniya ko ina daga duniya an samu waɗanda suka je wajensa suka yi karatu مم.
imam malik bai taba zuwa iraq ba bai taba zuwa misra ba bai taba zuwa sham ba bai taba zuwa yaman ba iyakarsa madina in kaga ya bar madina to umra za shi ko hajji makka الله amma bayan nan baya barin madina yana faɗa cewa ai manzo Allah ya faɗa wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamu ya zama a madina ai yafi shi yasa a madina ya zauna amma sai Allah ya sa mutane na bangarori daban-daban na duniya sun je wajensa sun karatu akwai almajiransa mutanen andalus akwai al- almajiransa mutanen ifriqiya wato tunis kenan da abin da yake daura da ita akwai almajiransa mutanen misra akwai almajiransa mutanen sham akwai almajiransa mutanen yaman akwai almajiransa mutanen hurasan akwai almajiransa mutanen iraki Ah, to wannan shi a iya cewa yana daga magadan almajiran imamu malik na ina na iraq Ah, na iraki Ah, shi yasa za a ga wasu abubuwan da yawa yadda yake faɗa ya ɗan bambanta da yadda mai motarsa yake faɗa shi halil wanda shi mutumin misira ne Ah, da mai askari da mai muhutasar sun haɗa zamani illa iyaka mai askari ya girmi mai muhutasar tunda shi mai muhutasar akwai kauli da cewa yau fati hijira ta 767 ya zama kenan ya yi wa fati bayan shi mai askari da shekaru 35 kenan ko a shekaru 35 akwai kauli da cewa a yau fati ne ma 776 ya zama kenan shekarun 40 har da hudu ma tsakaninsu amma dai ala kulli halin sun hada zamani sannan mai askari ya mutu mai mutasar yana kamar saurayi haka ko ya dan daura akan saurayi kadan Ah, to Allah ya ji kansa amin alhamdulillah duka Alhamdulillah.
ya tabbata ga Allah الهادي malamai suke cewa shi hamdi iri hudu ne مم.
Ah, wato akwai guda biyu wanda ake ganin kadimai ne kadima ne akwai kuma hadisa ne shi wanda yake kadima ne ya kaskashi biyu shine minhu lahu da kuma minhu ila gairi hadisa ne ma ya kaskashi biyu ah, min gairihi lahu da min gairihi ila gairi مم.
Ah, shi mai yabo tayo Allah ne da kansa kuma ya zamo Allah ya yabi kansa مم.
to wannan shine minhu lahu نعم kamar inda Allah yake cewa laisa ka mislihi shay'un ba wani abu da za a kwatanta da Allah dan Allah ne yake yaban kansa domin wannan yaban sai malamai su ce shi kansa mai yaban kadimi wanda aka yaba kadimi siffar yaban kadimi waye yaban Allah ashe alhamdu din ya tabbata lillahi wa aka yaba Allah alhamdu din ya tabbata lillahi a wanda yake minhu li ghairihi kuwa kamar yanda ubangiji ya yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wa innaka la ala khuluqin azim anan me yaban Allah siffar yaban kadima ce tunda magana ce ta Allah amma wanda aka yaba hadisi ne shine manzo sallallahu alaihi wasallama halitta ce ta Allah amma amma dai makomar yaban gawa take ga Allah Allah ne ya ba manzon Allah duk abin da ya bashi aulahu maulahu kullal adaya muhammadul mustafa aulahu maulahu kullal adaya wa alahu to wa'adnahu wa alahu ko an ba shi kome shi yasa ashe dai wanda ya batin ne ai za a fara ya ba ko Allah kenan ashe ba komai ya banga Allah su kuma hadisanin kamar wanda Allah ya masa ni'ima ya ce alhamdulillah to anan me yaban hadisi sifar yaban hadisa amma wanda aka yaba kadini Allah to shi ma dai makomar yaban Allah tunda Allah ne masa ni'ima kuma har ya hore masa yabe shi har ya ce alhamdulillah wanda yake min gairihi min ligairihi kuwa kamar wani ya ma alheri ka ce na gode wa ne ko yanda malamai suke faɗa na gode wa Allah na gode wa ne in ba dan Allah da yayi wani ba wa zai mun wannan alheri ai wani yayi min alheri na gode to irin wannan shi ma kai da kai yaban hadisi siffar da kai yaban da ita hadisa wanda kai yaba hadisi to amma dai makomar yaban ga waye ga Allah ne tunda ni Allah ne wa wannan din ni'ima kuma ya nufe shi da ya ma idan da Allah bai masa ba zai ma ba zai ma ba ko da a ce Allah ya ba shi ni'ima amma bai nufe shi da ya baka ba zai baka ba zai baka ba shi yasa ashe duk wata ni'ima dai ba wanda ya cancanci a gode wa ayaba a kai sai Allah shi alhamdu malamai suke faɗa cewa hamdu lugatan huwa sana'u bil jami'a bil lisani ala jamilin ikhtiyari wato yabo da harshe wasu malaman suka ce a'a a dauke bil lisani a bisa aiki kyakkyawa wanda aka yi da zabi abinda aka yi tare da cewa ana da damar a yi ba haka ba to akan haka ne ake hamdu shi yasa ba za ka gode wa mutum akan cewa shi kyakkyawa ne ba domin kyansa ba shi ya ba kansa ba Allah ne ya shi kyakkyawa wanda yake mummuna Allah ne ya shi mummuna wanda yake kyakkyawa Allah ne ya shi kyakkyawa amma ka iya gode wa mutum akan mai haƙuri ne saboda ko da dai Allah ne ya hoɓe masa haƙurin to amma ana ganin wannan haƙurin nasa ai da kasabi nasa yawa shi yasa in za a yi siffanta abu nuna ɗaukakarsa don yana da wata siffa to in siffar ba shi da zaɓi a kai to wannan sai dai a ce madahu ba hamdu ba amma idan siffar yana da zaɓi a kansa to wannan ne ake cewa hamdu to wannan da yake nan alhadi ubangiji da yake shine mai shiryarwa zuwa tafarkin shirya wanda yake masani bima da abin da baɗana yake ya ɓuya wa da zahara abin da yake ya bayyana min ahwalil daga halayen bayi
ja'ilil ubangiji da ulama shi ne ya sanya malamai wasidatan a wasiɗa fi bayanil ahkam a bayanin hukunce-hukunce bayanin da malamai suke na hukunce-hukunce ba wai daga gare su ba ne daga Allah ne fahimtar Allah ne ya fahimtar da su cewa wannan ga abin da yake nufi wannan kuma suke bayyanawa shi yasa kuskure ne a ringa nuna wa mutane cewa yau ai malamai suna kawo magana ne don a bi su in dai malaman ne na hakika da abin da suke don abu Allah ne dan abu Allah ne ba wai dan abe su ba Ah, illa iyaka yadda za mu ƙara ji nan gaba ta yi wannan ga abin da yake hange madogararsa wannan ga abin da yake hange madogararsa a samu bambancin fahimta Ah, ah, a yanzu galibi akan ta ɗora mutane akan cewa su ringa ganin malaman nan ba sai an bi ta kansu ba Ah, shi yasa kamar an ture wannan magana ta cewa wasiɗatan fi bayanil ahkami sai kowa ya ringa ganin ai ya iya ko ko shi mai bayanin ya ringa nuna ma ai shi ya iya shi yasa zai iya ture magana imam malik zai iya ture magana imam shafi zai iya ture magana abu Hani- imam abu hanifa zai iya ture magana imam ahmad Ah, ba kunya ba tsoron allah bai san ɗaya cikin dubu na abin da suka sani ba amma a'a a kullum ƙoƙarinsa ya kawo raini a gare su wanda kuma wannan dama yana cikin abin da aka faɗa na ƙarshen zamani ya zama wanda bai isa kome ba ya rena wanda ya isa malaman nan ba a ce ma'asumai ne ba ta yi akwai abin da suka faɗa a wani wajen a samu ko akwai gyara amma duk gyaran da za a samu gare su mai cewa zai gyara musu so da yawa gyara ɗaya da ka samu nasu to shi sai ka samu kusan wajen dubu wanda za a gyara masa Eh, wanda za a gyara masa to me na cewa zai kawo eh, gyara takamarka ka zo da mota matsalan da gilas na gaba amma ba birki ba taya giyar ba kyakkyawa ba ba inji takamarka kawai ai gilashin ka dai na gaba yana daidai ga waifa ake cewa ne za ta iya juyawa za ta yi komai amma injin na kansa yana dab da ya buga tayoyi babu ba birki ba giya to kuma menene za ka sai wanda ya zo da mota da taya da giya da birki da inji yadda duk ake bukata gilashin ne wani wajen ya dan fashi wannan aka ce wai kai ne zaka tsaya kai ne masa tinkaho dan Allah wannan a hankalce ya dace eh ai bai dace ba ai ai bai dace ba gaskiya ne tafiya gilashin mota da wani abu yakan iya jawo wani haɗari ko ko kaka amma dai kan rashin gilashi ya jawo haɗari ɗaya rashin taya ya jawo haɗari dubu kan rashin gilashi ya jawo haɗari ɗaya rashin birki ya jawo haɗari dubu a shi yasa menene za a ringa abin eh, a a gane wannan ja'ilul ulama wasu tsatan fi bayan da za ka magana ce ba dan ne ba dogon lokaci ne yasa za mu kokari mu karasa mukaddaman ne farina halin kasancewa su masu iya bambancewa da abin da Allah ya sanar da su tsakanin abin da yake halal da abin da yake haram Farabihu wanda yake ya rabauta an faza bi mutabati shine wanda ya ya samu katarta da bunsu wanda Allah ya katartar da shi har ya bi malaman tunda Allah daman cewa yayi abi su fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamuna Ah, Allah ya faɗi ɗaukakar su ya fa'in lau lazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun
wal khasiru wanda ya asara man hada wanda ya bauɗe daga abotarsu
salawatu yadda tsiran Allah da amincinsa wa salamuhu da amincinsa su tabbata bisa bawansa manzansa Muhammadin shine na Muhammad sallallahu alaihi wasallam adda'i ila mai darus gayyata salam zuwa gidan kubuta zuwa aljanna al-mubashir bil mai ma'iyati yin albishir da abin da yake cikin aljanna na daga fifice fifice wal da ikram girmamawa wa ala alihi salati da salami su tabbata ga alayensa wa da ashabihi sahabbansa albarra bil managarta ikram.
masu girma salatan salati yujibu da lahum za ta min wajabta al-fadl musu wal ƙarin baiwa da ni'ima wa ba'du bayan wannan gabatarwar innal walada sa'ida hakika ɗa wanda yake mai arziki shi malamin nan an faɗa cewa yana da 'ya'ya biyu wanda kowanne a cikinsu malami ne amma an kasa tantance a cikinsu wanne yake nufi na akwai wanda suka ce ai babban ɗan nasa ne akwai wanda suka ce ma ko da ya ce ɗansa ba wai yana nufin ɗan da ya haifa ba Mm, a'a almajirinsa ne mm, Uhum, almajirinsa ne mm.
illa iyaka yadda shi wannan malamin ah, mutumin zamfara yake faɗa Ah, wato eh, ala kulli halin wannan wanda aka faɗa a nan dole a ce ya yi abin kirki domin ya nema daga malam e wannan littafin malam ya yi wannan littafin littafin da gashi yana amfana miliyoyi ko ma a iya cewa biliyoyi na musulmi a shi yasa Allah ya saka wa shi uban ko malamin da alheri Amin.
Allah ya saka wa ɗan ma ko almajirin bisa neman da ya aka yi abin da ya amfani al'umma to Allah ya saka masa shi ma da alheri haka malamanmu da suka zauna koyar da mu to su ɗin ma Allah ya saka musu da alheri eh su kansu wanda suka tsaya wa littafin sharhohin su ma Allah ya saka musu da alheri eh har shi ma wannan ba zafara eh har shi din ma ko da ne kafin zamfarawa ai to wafakahullahu Allah ya masa gam da katar yayin da ya kusanci shekarun shari'a ya gaggauci a ce ya tsaru a cikin tsarin ma'abuta katarta ya roƙa daga gare ni cewa in ajiye masa littafi da zai zama wajizan lafzi mai takaitaccen lafazi ma'a kasarati ma'ani tare ko da yawan ma'anonin sahala talawi mai saukin ɗauka da haddacewa zai saukin hadda to ko da wa yake akwai da wanda yake da su a nan alhamdulillah akwai wani malami na algeria wanda al'allama yana nan dare ya ɗau littafin nan ya waƙe shi ya waƙe shi wani bal'am ya waƙe littafin nan wanda ya waƙe littattafai daban-daban ya waƙe ahadari ya waƙe ashimawi ya waƙe iziya ya waƙe risala ya waƙe wannan littafin ma to fassakartullah ta'ala
ta'ala sai dai wanda yake ganin da shi ake to ai ga fage nan ko sai ya za a yi kokari ya haddace yadda ya faɗa ba yawa ne da littafin ba ko in manyan takarda ne ai bai kai bai fi shafi hamsin ba eh bai fi shafi hamsin ba ko in aka kwatanta da muhtasar ai bai kai rubu'in muhtasar ba ko an ga muhtasar hudu bai dauka shi ɗaya ba amma kuma gashi ya kunshi ilmai da yawa ya kunshi matsaloli da yawa wanda wannan ma yasa malamai da yawa suke masa jinjina cewa kan lalle Allah ya hore masa a wajen yin littafin nan ba kasafai za ka samu littafin da iyakarsa girmansa kenan ba amma ka samu ya kunshi ma'anoni ya kunshi matsaloli masu yawa fastatullah ta'ala da ɗan nan ya nema daga gare ni in wannan aiki sai da nemi Allah ya zaɓan min abin da ya fi alheri da abin da mummuni zai yi ya tsaya ya nemi Allah ya zaɓa masa alheri duk irin yadda kake hangen wannan abu alheri ne ko mai kyau ne ba lalle ya zamo haka ba sanin abu a hakika sai Allah wallahu ya alamu wa antum la ta'lamu wannan ne yasa shari'a ta zo da cewa a ringa tsayawa a nemi Allah ya zaɓar da abin da ya fi alheri idza arattum amra فصلوا الله ربكم الخيرة فيه وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة
وجماعة ya tara masa wannan littafi takaitacce na ajiye masa gwababa daga lu'alu'ai da lu'alu'ai na kira wannan littafin shiryar da mai haɗuwa zuwa mafi ɗaukakar hanyoyi ya shi bisa masabar shugaba mai girma abi abdullahi mu shine abi abdullahi malikin malik dan anas kadasallahu ruhahu wanda shi an haife shi jira ta 93 yau fati wanda an gama akan wafatin nasa cewa yau fati jira ta 179 yasa yau da wafatin imam malik ya kai shekara dubu da ɗari biyu da sittin da biyu dubu da ɗari biyu har da sittin da biyu ya sa ai ya daɗe ya daɗe shi ya sa wanda kai ka zo yanzu ka ce wai shi ne kake ƙoƙarin sai ka hakkewa ai an yi ba daidai ba ko ko duba wannan shekaru da ya daɗe dubu da ɗari biyu da sittin har da biyu da wafatinsa ai an yi abin da aka yi wanda kuma da a wannan shekarun yana da mabiya wanda ya nuna musu yadda za su bauta wa Allah yana da mabiya wanda ya nuna musu hanyoyi na ilimi an ci gaba da amfana iliminsa har zuwa wannan wakaci yasa ai yayi abin da ya Allah ya saka masa da alheri kadda sallahu ruwa Allah ya tsarkake numfashinsa wannan wannan Allah ya haskaka kabarinsa ga Allah nake dogara a cikin sami kaiwa ga cika wannan littafin Allah ya isa min madalla madogara madalla madogara to alhamdulillah zai mu kana akan mukaddamar lokacin da mun yayi dama an faɗa dai awa ɗaya za a ringa yin gashi ma an haura da wajen minti biyar akan awa ɗaya amma dai in Allah da ba zai ringa fin kamar haka ba Allah ya mana gamda kata kuma yadda aka faɗa dai tsarin da ake so a bi ya zamo sai takwas da rabi za a fara zuwa tara da rabi wannan ganin jama'a sun zo da wuri shine aka ga tsaya sauraren haramin awa kada ya zamo abin ya jawo kace Allah ya amfani da mu Allah ya mana jagora a dukkan lamura Allah ya saka magabatan mu da alheri Allah ya ba mu fahimta gaba ɗayan wanda muka rasa Allah ya gafarta musu Allah ya gafarta musu fatiha da salatul fatiha
Fatiha da salatul fati